بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد والورع وصاحب الطمع المستقيم ويفر من الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد والفتان قال الشاعر عن المرء لا تسأل وأس- و- وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن
بالمقارن بالمقارن يقتدي فإن كان ذا شر فجان فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي na'am to bayan malam ya yi bayani dangane da abin da ya shafi zaɓar ilimin da mutum zai karanta da kuma zaɓar malamin da ya kamata mutum ya yi karatu a wajensa to zai yi bayani dangane da abin da ya shafi aboki alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu lajiba suleiman zai yi bayani dangane da abin da ya shafi abokin karatu wanda za ka dinga zuwa makaranta tare da shi wanda za ka rike shi a matsayin abokinka na karatu malam ya ce wa an makhtiyaru sharik amma zaɓar abokin karatu wanda zai zamanto abokin muraja'alka abokin zamanka abokin taɗinka abokin muraja'anka da sauransu fayan ya yi kamaci an yakhtaral mujidda wato ɗalibin ilimi ya zaɓi daga cikin ɗaliban ilimi wanda yake da kwai ƙoƙari sai ya diba daga cikin abokanan karatu wanda suke zuwa makaranta ya ga wa ya fi kowa ƙoƙari wa ya fi kowa son karatu wa ya fi kowa son yin nazari to sai ya zaɓi wannan walwari'a sannan kuma ya zaɓi mutumin da yake da kwai tsantsani ga barin cin haram daga cikin abokan shi ya diba ya ga wa ya fi kowa tsantsani wanda ya zamanto ba ruwan shi daga dukiya wanda take ta rufa-rufa wanda ba ruwan shi da dukiya wanda take ta shubaha kawai in kaga ya sa tufafi to wannan daga nema na halali ya samo shi in kaga ya sa wato ya shiga wani abu to daga nema na halali ya samu wannan an gane ku wa sahiba tabi'il mustaqim sannan kuma ya abokanci ma'abucin hali wanda yake mai kyakke ma'abucin halaye waɗanda suke kyawawa kar ya zamanto a ce abokinsa wanda suke zuwa makaranta da shi mayaudari ne abokinsa wanda suke zuwa makaranta da shi ɗan damfara ne abokin shi wanda suke zuwa makaranta da shi wato makaryaci ne ya sherawa wancan karya ya amshi kuɗi a wajen shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza abubuwa da waɗanda suka saba wa addini na musulunci to ya zamanto abokinsa sahiba ɗabi'il mustaqim wato ma'abocin hali ne wanda yake mai kyakke kowa idan aka ce wane suna tare da wane za a ce eh lalle wane mutumin kirki ne a ba shi da laifi to ya zamanto yana da wannan wa ya firra min al-kaslan idan kaga cewa abokin karatunka wanda kuke zuwa makaranta tare da shi kaga mutum ne wanda yake mai yawan lalaci mutum ne wanda yake mai yawan kasala da kowane lokaci baya son zawa makaranta to sai ka guje mishi inda kuna tare da shi a kullum kullum to sai ka dinga sawa rara tazara ta kwana ɗaya kada ku dinga haɗuwa da shi daga ƙarshe dai hal ya zamanto ya ka cire shi daga cikin abokananka wanda kuke tare da shi saboda ka lura da shi duk abin da ya shafi harka ta son ci gaba shi baya daga ciki duk yanda za a ce an yi dai an fita kumya to shi baya daga ciki shi abin da ya sa a gaba shine hutu ka tarra shi yana barci da rana ka tarra shi da dare yana barci kawai shi dai kokarin shi ya tafi makaranta ya dawo amma nazari shi ba ruwan shi da shi to duk wanda ya zamanto ba ruwan shi da yin nazari idan ya tafi gida wannan ba abokin karatu bane kadda ka rike shi a matsayin abokin karatu saboda shi ma zai bata maka karatu ne sannan kuma zai bata maka lokaci sannan kuma wal mu'attil ya gujewa wanda yake al mu'attil ne al mu'attil shine wanda yake mai zaman banza zaman kashe wando shine al-mu'addil wanda yake mai zaman kashe wando wanda baya zuwa makaranta baya kasuwanci baya lakon komai shi na abin da ya shafi dai ci gaba wanda a gaba mutum zai zamantowa ne to shi baya yin sa to kar ya zamanto wannan abokinka ne duk wanda kasancewa baya fari ballantana baki komai a gidansu sai dai a mishi da safe in ya tashi kudin kari sai dai a bashi da rana ya je shi ya dauko kwanan shi a cikin gidansu da dare ya je shi ya dauko kwanan shi a cikin gidansu amma ba ruwan shi da katafus kowane lokaci in ka ganshi kawai yana fada ba za ka ganshi ba ya tafi makaranta ta koyan addini ba za a ganshi ba ya tafi makaranta ta boko da kowane lokaci wannan mutumin kawai shi zaman banza yake to wannan ba abokin ɗalibin ilimi ba ne a harbashin sanin kudi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah an gane da kyau ko wal mikitsar sannan kuma duk wanda ya zamanto yana da kwaikwaɗon harshe mutumin da ya zamanto mai yawan surutu ne a cikin jama'a kai ɗalibin ilimi ba abokinka ba ne wannan duk wanda ya zamanto caca-cacatin shi a cikin jama'a in ya zauna ya fi kowa surutu ya fi kowa iya zance to kada ka rike shi a matsayin aboki saboda zai zamanto kun zo kun zauna a guri maimakon ku amfana da ayar qur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto ya rufe ku da surutu gabaki ɗaya zai muku hira ta awa ɗaya amma in kuka leƙa wani abu ne mai mahimmanci a cikin hiran nan da ya muku ta awa ɗaya sai ga cewa bai wuce ta minti biyar ba minti hamsin da biyar dukan shi an kashe shi ne a cikin hirar banza to kaga wannan idan za ku zauna tare da shi a kowane lokaci zai dinga ɓata maka lokaci ne a kowane lokaci zai dinga ɓata maka lokaci ne to mutumin da yake da kwaɗan harshe ba abokin zaman ɗalibin ilimi ba ne wal mufsidi sannan kuma duk wani wanda yake mai barna duk wani mabarnaci lalatacce wanda yake mabarnaci shi ma ba abokin zaman ɗalibin ilimi ba ne aka ce wannan mutum ne wanda yake mai sai da ƙwaya ba abokin zamanka ba ne a matsayinka na ɗalibin ilimi in aka ganka kuna zama ma fada ɗaya tare da mai sai da ƙwaya ka zubar da mutuncinka ka zauna da mutumin da yake an san shi da zagin mutane da cin mutuncin mutane na gari lalatacce ne butsu ne daga ya zauna ya zagi wancan malamin ya ci mutuncin wancan malamin ya zagi wancan alhajin ya ci mutuncin wancan alhajin shi kowa ma bai sauke a hula ba an gane da kyau ko to wannan ba abokinka bane a matsayinka na ɗalibin ilimi ka dinga zama a wajen mutumin da ba za ka ji zagi daga bakin shi ba amma in dai kana zama daga wajen lalatacce mai barna to kai ma lokacin za ku kwasa walfattan da kuma alfattan mutumin da yake fitinanne ne mutumin banza kenan wanda za a ga cewa in kuna tare da mutumin da yake da kawa randebu yau ya kawo wannan yarinyar gidan shi kuna tare da shi ya ce zauna ina hutawa ka zauna kana kallon alƙibla ko kana kallon gabas ko kana kallon yamma gobe ya kawo ta tun karfe takwas kana zaune a kofar gidan shi ya kai sha ɗaya da ita a cikin gida in ya zo shi in aka zo neman shi wani nan ka ce eh amma na tare da bako sai ka ce yana tare da bako baka ce yana tare da bakuwa kaga daga nan ma ka fera ƙarya to duk wanda ka san cewa fitinanne ne wannan mutumin zama da shi zai janyo maka musiba da bala'i a wajen Allah to kada ka zauna tare da shi to waɗannan dukkaninsu wanda za ka zamanto ka rike shi a matsayin aboki naka wanda za ka raka zuwa gurin shi a kullum kullum ya zamanto an ganka tare da shi malam ya gaya maka yadda siffofin shi suke idan ka ga mutum yana da kwai siffa ta zaman kashe wando wannan ba abokinka ba ne idan ka ga mutum yana da kwai siffa ta lalaci da son jiki shi ba arabu ba boko ba faru ba baki shi ba kasuwanci ba shi ba karatun Muhammadiyya ba shi ba karatun boko ba wannan shi ma ba abokinka ba ne sannan kuma in ka ga mutum mai kwaɗan harshe Allah ya mishi zance daga kun zauna a guri in kun kai ko ashirin shi ɗaya zai iya ba ku zance shi ɗaya zai iya ba ku abinci wannan shi ma ba abokinku ba ne idan ka ga mutum wanda yake maɓarnaci ne shi ma wannan ba abokinka ba ne lalatacce shi ma ba abokinka ba ne amma mutumin da yake mai ƙoƙari daga ka gan shi ka ga karatu ka tarra shi gidan shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba so hudu ba ka kai mishi ziyara wani lokacin ka je da safe wani lokacin ka je da rana wani lokacin ka je da murici wani lokacin ka je da dare amma duk lokacin da zaka iske shi da littafi a hannun shi kaga wannan zuwanka zuwanka gurin shi zai dinga sa maka son karatu a rai sannan kuma ya zamanto wanda kake tare da shi din abokin naka ya zamanto mai tsantsani ne ga barin cin haramu amma in ya zamanto mutum ne mai son cin duniya wanda shi kawai in dai dukiya za ta zo ba ruwan shi ta kyakkyawar hanya ta zo ko ta mummunar hanya shi dai kawai a ce yana da kai kuɗi yana bushasha da shi wannan ba abokinka ba ne ka abokanci wanda yake mai tsantsani wanda ba ruwan shi da dukiyar nan ta banza duk wata hanya wanda za a ce za a samu kuɗi amma kuma akwai sabawa Allah to shi kaffa kaffa yake da wannan hanya din to ka rabu da shi ka ka rike shi a matsayin wannan shine masoyinka wanda zai zamanto ba ruwan shi da hanya ta banza sannan kuma ya zamanto al'amarin shi a fili karare yake kala ya zamanto abokinka al'amarinsa ruha-ruha ne shi in ka gan shi yau ya girmawa wancan gobe ya girmawa wancan jibi ya girmawa wancan in aka ɗako maka takardun shi aka fara zana maka lalata shi to sai ka ɗora hannu a ka kalkai abokin wannan ya zamanto kawai al'amarin shi a buɗe yake ƙarara a wajenka mutum ne wanda duk inda ka ambace shi kace tare muke da wani za a ce a Allah sanya albarka in dai wani ne kuke tare da shi to Allah ya kai ma za ka zamanto mutumin kirki wani in dai kuna tare da shi ba za ka ji zagi ya fito daga bakin shi ba ba za ka ji suka ya fito daga bakin shi ba ba za ka ji kaza ya fito daga bakin shi ba duk abin da za ka ji ya fito daga bakin shi kashi gomiya tara cikin ɗari alkhairi ne wannan idan ka rike shi a matsayin aboki to za ka tsira an gane to shine ya gaya mana siffar ɗalibin da ya kamata a ce ya zamanto abokinka daga cikin ɗaliban ilimi dan kalka ce to shi ma wani ai karatu yake dan wane yana karatu ba shi yake nuna akan ya zama abokinka ba a ƙwarya ta bu ƙwarya in dai kana so ka yi karatu shine he ka zamanto kana da aboki mai karatu ba ka doki abokai wanda ba su da karatu sai son zaman banza kana zaune a gidanka wani kana gida to ga mu nan zamu je dan nan zamu kai maka ziyara ranar sudu ladi litinin talata laraba waɗannan kwanakin ba kwanakin ziyara bane mutum ya san lokacin da za a kama ziyara qala sha'ir wato wani mawaƙi ya ce anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi fa in kana dha sharrin fa janibuhu sur'atan wa in kana dha khairin fa qarinhu tahtadi yace la tas'al anil mar'i kadda ka yi tambaya dangane da mutum idan kana so za ku yi mu'amala da mutum akwai wani abokinka wanda kai baka san yanayin shi ba amma kuma ya zo shi yana neman ku yi mu'amala da shi to kada ka yi tambaya game da wannan wana wa abu sirƙari na hu ka lura da abokin shi wanda suke wasa aya ɗaya da shi shine alƙarin alƙarin shine abokinka wanda kuke wasa aya ɗaya da shi wanda idan ba a ganka ba za a ce ku tambayi wane duk inda wane yake a yanzu wane ya san inda yake wannan shine alƙarin wa man ya ashu an zikirin rahmani نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا to shine alqarin shine abokinka wanda kuke fasa aya ɗaya da shi shine ake ce da shi alqarin amma aboki na zama na yau da gobe wanda wataƙila akwai hirarka ta sirran ma wanda shi ma bai taɓa ma saninta wani ana ce da shi as-sahib aboki wanda bai san cikinka ba kenan amma alƙarini shine wanda duk inda kake a yanzu ya san inda kake in me ake toyawa in aka ce ka ce kaza zai ce wane bai ce kaza ba saboda wane ba halin shi bane ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza an gane da kyau wannan alƙarini kenan to ka lura da wanda suke fasa aya ɗaya da shi daga cikin abokan shi dan fa kullu qarinin kowane aboki ya bil muqarini yana yin koyi ne da abokinsa wanda suke fasa aya ɗaya da shi mun gane da kyau yanzu in kana so za ka yi mu'amala da mutum ka riƙe shi a matsayin aboki to ka lura da wa suke yawo da wa suke sawa da wa suke fiddawa da wa suke mu'amala idan ka kallaci abokin shi na ƙut da ƙut to sai ka mai hukuncin wannan fa in kana za sharrin idan wannan aboki idan wannan aboki nashi ya zamanto ma'abocin sharri ne lalataccen aboki ne mutum ne wanda yake baya baya da kunya ko kaɗan fajanibuhu sur'atan to shi wannan wanda kake so ku yi mu'amala da shi din ka kaurace mishi da gauga ka rabu da shi kadda ku kulla da shi in dai har abokin shi wanda suke fasa aya ɗaya da shi mutumin banza ne ba shi da kunya a ko ina zai iya faɗar magana kai tsaye wanda take ta rashin ladabi ta rashin kunya in ma ga addini in ma ga manya in ma ga sauransu in dai magana ta rashin kunya ce shi zai iya faɗinta a ko ina kuma shi ba zai ji kunya ba wa in kana za khairin amma idan ya zamanto wannan abokin nashi wanda ake ganin shi tare da su tare da shi a kullum ya zamanto ma'abocin nagarta ne mutum ne wanda yake za a ce yi kai wani babu laifi a masallaci za ka ga yana ƙoƙari a kullum ya zamanto a sahu na farko sannan kuma bayan haka nan zance in ya maka zance goma taran nan duka gaskiya ne saboda ɗan adam tara yake bai cika goma ba sannan kuma duk wata mu'amala da za ku yi da shi za ka ga cewa an wanye lafiya ba mutum ba ne mai rikici ba mutum ba ne mai hatsaniya ba mutum ba ne mai kaza ba mutum ba ne mai kaza mutum ne wanda yake mutumin kirki to in har ya zama to ma'abucin nagarta ne faƙarinhu to ka riƙi wannan mutumin da kake so ku yi mu'amala da shi a matsayin abokin mu'amala ta hatadi za ka shiryu kai ma za ka zama to mutumin kirki aka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa mutanen kirki idan ka shiga cikinsu ko da kai ba mutumin kirki ba ne to in rahamar Allah ta zo ta ba za a ce ba kai ba mutumin kirki ba ne a ware ka har kai za ta shafa shi yasa zama a wajen mutanen kirki yana da mahimmanci kamar yadda yanzu idan mutum ya je ya zauna ka je da gari da asuwaki da sahihul bukhari a hannunka ka zauna a cikin yan sai da kwaya in motar kama yan sai da kwaya suka zo za a ce ba kai wannan malami ne hadda sai bukhari watakila wa'azi ne zo ya musu kama ka za a yi a can sai an je an garkame ka daga baya kuma a je a raka to malam wannan ne ko kama ma ce mu musa ne ba a cikin sa muka tarra shi to haka rahamal Allah take in ta in ta zo wajen mutanen kirki hatta wanda ba dan wannan rahamal bai zo shi ya zo ya zauna ko hashi sai ta shafa don mutanen da suka zauna suna karanta alkur'ani wanda ya zo ya zauna yake sauraron su ba makarancin alkur'ani ba ne ba mahaddaci ba ne ya zo ya zauna kawai shayi ne yake musu kaga shi yanzu in ta zo kan shi aka ce kama ta da a kamawa ne saboda shi ba karatun bai kashi amma ya zo ya zauna ya saurara ko to rahamal Allah idan ta zo har shi za ta hada ma'aiki alayhi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin bukhari da muslim ya faɗa cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da kwai mala'ikai wanda suke yawo a cikin duniya, ko ina suke kurɗawa su shiga lungu-lungu, kwararo-kwararo, saƙo-saƙo, babbal hanya da sauransu, idan su ga bayin Allah sun tattaru suna karanta Alƙur'ani, ko suna karanta sunna ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ko suna ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ne, za su kewaye su. Bayan sun gama. karatun alƙur'anin ne karatun sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne waɗannan mala'ikan za su koma wajen ubangiji ubangiji zai tambaye su bayina me kuka tarra su suna yi za su ce mun tarra su suna ambatanka suna tsarkake ka daga dukkan tawaya suna girmama ka suna roƙonka ya ce sun gani suka ce a ya ubangiji ba su ganka ba ya ce to da a ce sun gani ya za su yi mala'ikai za su ce da a ce sun ganka da yanda suke girmama kan nan sai ya fi haka yawa da yanda suke tsarkake kan nan sai ya fi haka yawa da yanda suke maka kaza sai ya fi haka yawa sai Allah zai ce wa mala'ikan me suke tambaya ta menene suke roƙona sai mala'ikai su ce ya Allah mu dai abin da muka san suna yi shine suna roƙonka aljanna karatun nan da suke yi suna yi ne don su mutu su shiga aljanna zai ce sun ga aljannar da idansu ya mulakai su ce a ya ubangiji ba su ganta da idansu ba Allah zai ce to yaya za su roƙa inda a ce sun ganta da idansu mala'ikai za su ce da a ce sun ganta da idansu da ba za su kwana suna barci ba da da kowane lokaci kawai roƙo za su yi tai na'am saboda sun gani ima mai girma kada ta kubce musu yace kuma me suke neman tsari na an kare su da shi ce suna roƙon ka kare su daga wuta Allah zai ce sun ga wutar za su ce a'a ba su ganta ba Allah zai ce fa kaifa law annahum ra'awha to kaka tsoron su zai kasance da a ce sun ga wuta za su ce da a ce sun ga wuta sun kasance za su kasance su ne mafi tsananin gudu ga wuta a kowane lokaci za su dinga cewa ka kare su daga wuta da a ce sun ganta Allah zai ce wa mala'ikai ushihidukum anni qad ghafartu lahum ina shaidar muku cewa haƙiƙa waɗannan bayin nawa na gafarta musu ga baki ɗaya laifuffukan da suka yi sannan kuma abin da suke roƙa ta shi ita ce aljanna na ba su ita abin da suke neman in tsare su daga shi ita ce wuta na kare su ba zan sa su ba cikin wuta daga cikin mala'ikai za su ce ya ubangiji fihim fulanun laysa minhum a cikin su akwai wane wane shi baya daga cikin su shi ya zo shi ne dai saboda wata bukatar shi amma baya daga cikin makaranta din Allah zai ce humul julasa'u la yashqa bihim jalisu Na'am.
ai su abakkan zama ne wanda duk wanda ya zauna tare da su baya zaman towa matsiyaci Allahu akbar.
in dai zaka zauna da mutanen kirki to kai ma mutumin kirki ne Allahu akbar.
inda akwai waɗansu burbuɗin wani shirme da sauransu a tattare da kai in kana zama tare da su duka za ka yi watsi da shi Allahu akbar.
Mm, wannan shine zama da mutanen kirki kenan maza Allah ce almar'u ma'a man ahabba Na'am.
ko da aikinka bai kai ya nasu ba to yanda ake ganin ku tare da su a nan duniya to a gobe kiyama tare da su za a kasance Na'am.
Mm, an gane da kyau na'am
وأنشدت Mm, لا تصحب الكسلان في حالاته كمصالح بفساد آخر يفسد mm, عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمد يوضع في الرمال فيقبل na'am wa unshittu malam yace an saba mana waka la tashabil kasla na fi halatihi kamsalihim bi fasadi akhara yafsudu adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudau fi ramadi fayuhmadu yace la tashabil kaslana kada ka abokanci mutum wanda yake mai lalaci mutum wanda yake mai son jiki wanda da kowane lokaci shi son jiki gare shi to kada ka abokance shi fi halatihi a cikin halullansa ga baki ɗaya da kowane lokaci in ka ganshi shi dai kawai shi so yake kawai zaman to tubus ka ganshi yayi wanka fefes ya huto da sahi ya zauna a fada in aka ce za a ɗayin wani abu wanda yake na ƙarya ce a ku tafi ku yi da Allah shi ba zai yi huskare ba shi ba za ka ga ya kama jikin shi ba ba zai tabo guri kaza ba zai yi kaza ba zai yi kaza ba shi in dai ba a barci ba shi ba gwani bane a ko'ina ko'ina in ka taba shi kawai shi mutum ne wanda yake mai kasala to wannan ba abokinka ba ne duk mutumin da yake mai lalace a cikin halullansa gabaki ɗaya to kadda ka abokance shi kam salihin bi fasadi akhara yafsudu kam salihin da yawa mutumin kirki yafsudu yake ɓacewa ya lalace bi fasadi akhara saboda lalacewar ɗan uwansa saboda lalacewar abokinsa da yawa mutumin kirki an gane ko da yawa wanda za ka ga cewa da da yawa na lokacin da da ya zo garin nan ko lokacin da ya zo unguwan nan mutumin kirki ne daga an yi kiran sallah za ka ga ya alwala ya tafi masallaci sannan kuma ba za ka gan shi ba yana irin waɗannan shirme da ihe-ihe a titi amma cakuɗuwar shi da suwane da suwane da suwane sai ya zamanto ya sa shi ma yanzu ya koma irinsu shi rayuwa idan ya zamanto kana zaune a cikin mutanen kirki a kullum ka ƙara godewa Allah Na'am.
ba ƙaramin ni'ima ba Allah ya maka ba za ka gane wannan ni'imar ba sai wanda kuka tashi tare da shi mutumin kirki ya je shi neman kuɗi wani gari wanda wannan garin da ya je sai ya tarar da waɗansu miyagun mutane suka zamanto abokanan shi in ya shekara biyu shekara uku in ya dawo aka ce maka wane haka zane ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ka ce lokacin nan tare muke zuwa gurin wa'azin wane da shi fa tare muke kaza da shi tare muke kaza da shi ya ma fi kowa a cikin mu kiyayewa dokar Allah a ce i da ya je hitan ai a hannun banza ya fada sai ya zamanto ya tasirantu da aqidarsu in ka zauna a cikin lalatattun mutane to illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya ji kanshi za ga mutum ya tafi turai daga nan ya tafi da aƙida mai kyau amma zai je shi ya dawo da wata irin aƙida wadda kana gani karatun boko gabaki ɗaya zai fita daga ranka da ka gan shi yanda yake mu'amala da mutane zai zo shi da shi da matar shi birni ne wayewa ce a gaisa da matar shi a zo a yi ta cuɗanya da mata da sauransu kawai saboda a can turai haka suke na'am sarkin turai ne.
yi eh to waɗansu guraren dama a yankin turai haka ne mana Allahu akbar.
Mm. to za a ga cewa ga baki ɗaya yanzu wannan abin da ya koya a nan na addini wanda da ka san shi mutum ne wanda shi bai ma rabu da ya gaisa da mace to yanzu da mata yake gaisawa saboda a can kawai shine abin da aka saba duk waɗansu harkoki na cin duniya za ka ga kawai yanzu tsulub a ciki yake saboda ya cuɗanya da mutanen banza to amma inda a ce a cikin mutanen kirkin yake waɗannan abubuwan zai zamanto gabaki ɗaya sun zamanto miyagu ne a wajen shi baya son su yana ganin ƙazamcin ma wanda suke yin irin waɗannan abubuwa aduwal balidi ilal jalidi sari'atun ya ce aduwal balid ƙazuwar nan ta duku sari'atun mai gaugawar na so ce ilal jalidi zuwa ga wanda yake mai kaifin ƙwaƙwalwa mutumin da yake mai basira idan yana zaune da mutumin da yake aljalid idan aka ce aljalid a albalid a larabci shine al'ahmak wawa duku wanda za a zo a koya muku karatu a muku biyawa goma amma in aka ce shi ya biya daga gabaci dai zai rikita ku zai sa malankin ran shi ya ɓaci ya zamanto kuma wanda za ku yi daga baya daga ƙarshe zai zamanto ku duka ku kasa yi daidai amma inda a ce in aka yi biyawa goma nan aka ce wani mai kaifin kwakwalwa ya zai yi daidai na kusa da shi ya yi daidai na kusa da shi ya yi daidai shi dukun aka zo kan shi ya daga karshe sai ya kwaba ta to in ya zama to mutum ya ya abokanci aljal- a- albalid duku wawa to wannan ƙazuwar tashi wannan abin da yake tare da shi na matsalar nan shine addu'a wannan ƙazuwar tashi sari'atun mai gauga wannan so ce ilal bali ilal jalidi zuwa ga aljalid idan aka ce aljalid shine qawiyul faham wanda ya zamanto yana da kwai ƙarfin fahimta yanzu za a musu karatu amma in ya tashi shi minti talatin idan ya nazari in ya zo kai ka ce ya yi shekara yana karatun wannan za a ga yanda malam ɗin ya koya zai iya koyar da shi haka nan wannan shine ake ce da shi aljalid Mm. kaljamri wato yanda ƙazuwa ta duku take shiga wajen wanda yake mai ƙarfin fahimta tamkal garwashi ne yudo fin ramadi wanda za a je a zuba shi a cikin toka fayo humadu shi ma sai a buce shi ya koma toka ɗin a ga yanzu garwashi za a gan shi garas garas garwashi ne amma in ka zo ka zuba shi a cikin toka in kai awa ɗaya in ka koma za ga ya kusa koma toka shi ma to haka nan mutumin kirki in ya zauna a cikin mutanen banza yake kala ka yi tunanin cewa zai sa su su kunnu su duka toka in ta mutu ta koma toka za koma wuta ba za ta koma ba ko to haka nan duku yake in dai kuna tafiya da duku to kai ma wata ran ya kawaye gari za ka wuya ka ga cewa kai ma dukun ne inda a makaranta aka yi jarrabawa kana ɗaya daga cikin wanda suke zauwa na ɗaya zuwa na uku to sai zamanto abokinka duku ne ko to wata ran sai an yi jarrabawa in kun kai ko 25 a ce kai na 21 ne ana na ana na hali ya zamanto ka zo na 24 shi na 25 ka ce alhamdulillah ni da na hucewa ne to wanda da ka- da da mutum nawa ka huce da wajen mutum 20 ka huce amma daga ƙarshe saboda abokin banza da kai sai ya janya maka ka zama na ƙarshe za ga da yawa daga cikin yara wanda suke zuwa lakwal wanda da a ta ɗaya sun zo su sun- suna ɗaya daga cikin na uku ko na hudu ko na biyar zuwa na goma a ta biyu haka a ta uku amma daga sun fara wayo sun fara yin abakai to in suka yi abakai wanda suke masu ƙin ji ɗiyan na aka gashi da tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu da sauransu in za su tsaya su yi za su iya zauwa na ɗaya zuwa na goma amma ya kaji an ce yaronka ya zo na arba'in ba yanda ka iya kuma na arba'in kin nan da ya zo ba wai don ba a san shi ba ne ba wai ba a san shi ba ne a abakan da yake tare da su ne ya zamanto sun sa ya koma na arba'in kin da yana zauwa na uku kawai aka ce ma ya zo na sha biyar to tun daga wannan lokacin kafin a yi gaba ya kamata kawa tafkar hanci ya zo na sha biyar menene dalili da ba sa tare da suwane da suwane da suwane to yanzu ma sai a raba su da shi a ce mishi ana tasowa daga ekol kale tsaya a ko'ina ya zo shi gida ana tasowa daga makaranta kale biya gidansu kowa ya zo shi gida ya zo shi ya sha'anin shi saboda in ka bar shi yanzu ya zo sha biyar ko to baɗin aka yi wani wani kwamfo ɗin sai an ce maka ya zo na ishirin da biyar ana nan ana nan in aka yi su ɗari za a ce ɗanka ya zo na saba'in daga ƙarshe hali zaman turai sun cika mashi takaru sun ce wannan baya yi saboda ka bari matsala tana haifuwa da kaɗan kaɗan ne kuma har ta girma tana girma kuma yanzu yaro ya sargance ya zaman to babba shikenan an cire shi an kore shi daga lakwal yanzu bayan da za a yi ka takura mashi akan ya tafi makaranta zai zama to kwana biyu kwana uku ana ta jin kanku da kai da shi to amma ya zama to tun yana yaro kawa tufkar hanci da suwana da suwane yaran nan dama iyayensu ba su yi kaza ba su yi ba kaza ba su yi kaza ba shikenan in na sake ganin ka da wani to ka sani in na sake ganin ka da wani ka sani shikenan ya sani yana tasowa daga rakul ko za su kasance tare ka ce to akwai wanda suke muna anket kin ku daga kuna hutowa a guri kaza da mutane na a guri kaza da mutane na in dai a ganka da suna ce a gaya mun shikenan ka huta sai zaman to yaro ya tashi kaffa kaffa kuma yana karatun shi to amma in dai ka bar shi da mutanen banza ko to shi ma sai ya zaman to toka din daga ƙarshe kuma ka raka cewa ya za a yi wannan yaron ya gyaro ai in ice ya tauri to gyaro shi sai a hankali yana ƙarami ne yake lankwasuwa kuma a lankwasa shi a zauna lafiya amma in yi tauri sai dai ka karya shi daga ƙarshe kuma a raka jin kanku da kai da shi na'am
قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث نعم وقال صلى الله عليه وسلم jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingatacce ma'aiki ya ce kullum mauludin dukkan wani yaro wanda za a haife shi yuladu ala fitratil islam ana haifar shi ne akan addini na musulunci kowane yaro ba wani wanda za a haife shi a haife shi a cikin wani addini duk wani wanda aka haife shi za a haife shi ne akan addini na musulunci ma'aiki ya ce illa anna abawaihi sai dai haƙiƙa mahaifan shi guda biyu mahaifiya da mahaifi su ne yahawidanihi suke sa shi ya zamanto ba yahude au yunassiranihi ko kuma su sa shi ya zamanto kirista au yumajjisanihi ko kuma su sa shi ya zamanto ba maguji to wannan shine ake cewa albi'atu ta ta'assar inda mutum ya tashi ya rayu a gurin to yanayin gurin yana tasiri a kan shi a tattare da shi idan ya zamanto mutum iyayen shi kiristoti ne daga aihuwar shi da aka yi inda za a kawo shi cikin musulmai to zai tashi da musulunci ne saboda dama da aka haife shi an haife shi ne da addini na musulunci to amma saboda rayuwar da zai zai tashi ne a cikin jama'ar waɗanda suke kiristoti ne to shi ma sai ya tashi kirista amma idan ya zamanto an haife shi a gari na musulmai iyayen shi musulmai ne abakan shi musulmai ne to sai ya zamanto ya tashi da musulunci shi yasa wani lokacin ba zaman kowane birni bane ya kamata a ce ya burge mu akwai birnin da in ka je ka ka rabu da addininka ko da kai kayi ta kokari akan ka kiyaye addininka to ƴaƴanka za su tashi da waɗansu al'adodi na waɗancan biranen wanda za ga cewa al'adodin yakar musulunci ne suke suna faɗa da musulunci akwai irin cakuduwa da shiga da abubuwan mu'amalat wanda za ga cewa waɗansu birane ana yi wanda daga ka karanta addini ko da sama-sama ka karanta shi za ga cewa wannan shiga ɗin izgili ne ga addini wannan mu'amala ɗin izgili ce ga addini wannan cakuduwa ɗin izgili ce ga addini to amma za ga ya zama ruwan dare a cikin waɗansu birane ɗin ruwan dare ga duniya alhadith wato iqra'il haditha kenan ka karanta hadisin hal zuwa ƙarshen shi na'am ويقال في الحكمة بالفارسية يا رب لبرت ربود ما ربد حق ذاك باك الله السمد يا رب لآرد تراس وجحيم يا رتيف كيرة يا بنعيم نعم ويقال بالفارسية wa yuqalu fil hikmati bil farisiyya wato ana faɗa a cikin hikima bil farisiyyati da yaren faris wato bayare na larabci wannan ba larabci bane ya rabda bar tarbuda azma rabad haqqi zati bakillahi samad ya rabda arad tara sawajihim ya rati ko kirata ya bana'im daga kaji ma kasa wannan ba larabci bane yace ya rabda ya mummunan aboki bar tarbud azma rabad cutar da kake shigar da ita wajen abokinka ta fi cutar da bakin maciji kumurci yake shigar da ita ga wanda suka haɗu da shi yanda aboki wanda yake mummuna yake shigar da cikas wajen abokin shi na gari ya fi yanda kumurcin maciji baƙi idan ya sari mutum dafin da zai watsa mishi a jikin shi idan kullum ya zamanto wanda kuke tare da shi abokin banza ne ko to a kullum zai dinga kashe maka haskenka ne ma'ana sahibu su'i aswa'u min alhayyati asu min alhayyati su aboki mummuna abokin banza ya fi muni sama da macijiya wanda take mummuna macijiyar da ba ta da tausayi haƙƙi zati bakin lahi samad ya ce na rantse da zatin Allah wanda yake abin nihi da bukata aboki mummuna cutar shi tafi cutar kumurci da maciji saboda cutar aboki mummuna yanzu maciji in ya sari mutum ya zuba mushi dashi in aka yi likita ya kasa yi da ƙarshe me zai mutuwa zai go idan mutumin kirki ne ina zai shiga aljanna zai shiga kenan zai zama to yanzu inda ya tafi ya fi inda ya bari mai alkhairi an gane da kyau to amma yanzu abokin banza in ya zama to ya tarar da mutumin kirki akan imani da nagarta da salaha da gyara wanda yake kyakkyawa a kullum zai dinga buce mishi wannan hasken ya dinga sa mai tsatsa a cikin zuciyar shi daga ƙarshe ya zama to Allah ta'ala ya yi rufi akan zuciyar tashi ba ta amsar gaskiya faɗa ma yake da gaskiya yanzu in ka zo ka ce abin nan Allah ba so ka ce tana can ku tafi can marasa wayewa nan in kuka je ku ƙasa kaza za ku ga wannan abin shi ne daidai menene dan ka wani dan karatun ka da sauransu da ho shi ho yana ɗaya daga cikin wanda kuke da'awa akan wannan abu amma kawai ya ja ya karatu ya cuɗanya da mutanen da suke munana ne yanzu ya dawo ka mishi magana akan wannan abun bai dace bai ce maka ba ka waye bane shi yasa yaro ta zai maka baka waye bane a matsayinka na ba gidaje zai ce maka ba gidaje ne kai shi yasa to kaga wannan da karshe musan wani rukuni daga cikin rukunai na addini yana sawa mutum ya zama to ya fita daga musulunci idan ya fita daga musulunci mutum ya mutu ina zai shiga wuta zai shiga kaga munin zama da abokin banza ya fi ƙarfin munin macijiya ta sare mutum saboda macijiya in ta sari mutum iyakacin abin da za ta mai shine da ƙarshe da ya rasu to in dai mutumin kirki ne in ya rasu inda zai tarra din yafi nan kin alkhairi an gane da kyau na'am ya rabda ya rabda ya mugun aboki arad tara sawa jahim wato saura kiris ka gangarar da abokinka wanda kuke tare da shi cikin jahannam saura kiris wato kana nufin ka gangarar da abokinka wutar jahannam ne don abokin banza haka ne a kullum a kullum hanyar da zai dinga dora ka a kanta shine hanyar da za ka bude wa hanyar kirki kullum zai dinga dora ka ne a hanyar banza in da baka saba bayin zancen banza zai koya maka yadda ake zancen banza kai wani gide mutanen nan na zamani in kace kullum gaskiya za ka raka tafiya da ita to ho kai ba kai ba wannan wa shi ke ne sa ka raka dan bala ƙarya kaɗan kaɗan ana na ana na a ce wani in baka riƙe ba su zagi uku ko hudu ha ka sa sa a jihunka mutum ya zo shiga ga wani ka kantsama mishi kai ma in ba nuna ba kai kai ma dan tashan ne fa to wani tashancin da zai maka ka ce an kare ka samu in su gunduma gunduman zagi ka sa a jihunka shikenan ana nan ana nan cewa ne mutane da kake ganin su in kana amsar kayan su kana ba su kuɗi gani suke tsoron su ne kake ya kamata yanzu in ka amso kayan miliyan guda ka kai ɗari shida duk inda za a je a je ba sau kace ka tara duniya yanka in ka mutu haka za su zauna da sauransu ya ta baka mugun shawara mugun shawara wannan ka je ka ɗauka kayan shi na miliyan guda da ka tashi yi mishi bala sai ka bashi ɗari shida ka ce a biyo ni ɗari hudu ka ɗauki wani na miliyan kinti aka zo shi wancan ka ɗauki na ɗari biyar ka kawo mishi ɗari uku kuma ba wai babu kuɗin ba ne fa kawai irin dai kuna tare da abokin banza ne wanda ya gaya maka mu'amalar da yake yanda kake ganin shi yana fakau fakau ya zo shi ya siyi korola an kon biyu a huce bauta ya bada ta kyauta ya siyi kaza shi kuma inda za ka tsatsara shi bashin da yake kan shi da motar da ya bada kyauta da wanda ya siyo sabuwa ba za su biya ba amma da ya zauna ya maka karatun banza banza sai ka ɗoka shige nan gaje ka kawai kai ta lima dukiyar mutane a cikin siyan abin da ba zai amfane ka ba shige nan daga ƙarshe kuma sai ya zamanto ya gangara ka cikin jahannam zai zamanto ka yi alkawali ka saba ka yi magana ta banza ka cuci wancan ka yaudari wancan ka yaudari wancan kuma Allah ta'ala ya ke sanya albarka cikin harkar kasuwancin naka kullum a cewa ne ya biyo ka kaza wancan ya biyo ka kaza kun yi rigima da wancan akan dukiya da sauransu saboda abokinka wanda kuke tare da shi din dan cin duniya ne ba dan sallahira ba ne an gane ya rati ko kirata ya bana i ya abokin kirki ka riƙe abokinka na kirki zai shigar da kai aljannan ni'ima idan dai kana tare da aboki mutumin kirki wanda za a ga cewa in gardama ta haɗa su da wani shi ba wai gardamar ba ce buƙatar shi gaskiya yake nema ya bi in gaskiya ta bayyana a hannun abokin adawarsa zai amshe ta da hannu biyu ya yi maraba da ita idan wani abu ya zo shi na rikici za a ga shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke fama akan a yi sulhu ba wanda suke ƙara kunna fitinar wuta ba ba wanda suke ƙara hura wannan fitinar ba to ka riƙe shi a matsayin aboki zai kai ka cikin aljanna ni'ima na'am وقيل إن كنت تبغي العلم من أهله أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب نعم وقيل أكتي إن كنت تبغي العلم من أهله أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب yace in kunta tabgil ilma idan ka kasance kana neman ilimi min ahalihi daga ma'abocin ilimi din kana neman ilimi a wajen masu ilimi din au shahidan ko kuma in ka kasance kana neman wani wanda yake nan yukhbiru an ga'ibi da zai ba da labari dangane da wanda baya nan wani ne baya nan kuma ga wani yana nan kuma zai ba da labarin wanda baya nan din nan fa'tabir al-arda bi asma'iha to abin da ya kamata shine ka lura da ƙasa ya asma'iha da sunayenta ƙasa mu da Hausa kawai shine ƙasa muka santa ko yanzu in kana da gona wanda hatsi kake shukawa a cikinta sunanta albai'a an gane ko idan aka ce maka wannan bai'a ce hazihil ardu bai'atun wannan ƙasa bai'a ce ana nufin wannan yankin hatsi ake shukawa da sauransu a ciki idan gurin da ka tafi aka ce hazihil ardu bustan wannan ƙasa da kake gani bustan ce gona ce to shine kankana ake sawa a gurin an gane ko to in aka ce maka wannan bustan ne ko wannan bai'a ce ko aka ce maka wannan janina ce to wannan da aka ce maka janina ka san cewa wannan ƙasa ce wanda take ɗauke da kaza idan aka ce maka wannan ƙasa sabiha ce ita ce ƙasar da ya zamanto haƙo ce ƙasa wanda ya zamanto ba ta bayar da abinci an yi ta bugawa an yi ta kadawa da kyat take badawa to wannan sai a ce mata sai alaikum salam alhamdulillah alhamdulillah ashan alhamdulillah kun gane da kyau to wannan shine abin da ya kamata ka kula da ƙasa bi asma'iha da sunayenta ana ce maka janina to ka san abin da ake nufi ana ce maka bustan ka san abin da ake nufi ana ce maka hadika ka san abin da ake nufi an gane da kyau idan mutum ya ce na tafi gona ta yanzu da hausa mun san inda ya tafi yanzu ka ce na tafi gona kuma ce ka kamun da bino amma in ka ce na tafi garka ta fa ai ce ka kamun salati ko ko in ce a kamun albasa in ka ce na tafi lambuna shi ma sai in diba abin da ake kawo a lambu amma ka ce ka tafi lambun kan ce ka kamun gyada to irin waɗannan abubuwan shi ne wa a tabiri sahiba bis sahibi to sai ka lura da aboki da abokin da suke tare da shi wanda suke tare da shi sai ka kallace shi ka ce to wane dai abokin shi yan tim wanda in sabga yake za a ga suwana su ne masu shigi da huci in me yake za a ga suwana su ne a gaba-gaba to wannan nan mutumin kirki ne ko mutumin banza ne kana kallon shi sai ka waso ban nashi wannan zuba an gane da kyau saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kowa daga cikin ku yana kan addinin abokin zaman shi wanda ya san cikin shi da bai ɗinsa suke fasa aya ɗaya da shi kowa daga cikin ku ya leƙa ya ga wa zai rika a matsayin badaɗi wanda ya san sirran shi idan ka riki mutumin banza to sai ya zama to kai ma an maka wannan zuban kuma ba za ka ce mutane sun cuce ka ce wallahi mutane sun cuce ni da suke haɗa da wani me yasa kuke tare da shi din in ma wanda za a muna na mai zato ne kuke tare da shi to kai ma muna na maka zaton zai na ka ce wane dai mu dai a zahiri mu gan shi ba yana shaye shaye mu sani ba dai a cikin gida kuma kun a ce a'a to muka ganin lokacin ya huto idan shi jajjawur shi ma busa yake shi dai a cikin jama'a ne dai Allah bai sa ba dai ake ganin shi amma tunda suke tare da wani ai bashi yake yana watsawa ka gani ba maka kyakkyawan zato ba saboda kuna tare da wanda bai kamata ba a kyautata maka zato wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik